الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki wanda da ikonsa da ganin damarsa ya haɗa mu a wannan yini na juma'a wanda yake biyu ga wannan wata na zulqa'ida hijar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga makka zuwa madina shekara ta 1440 daidai wanda ya dace da biyar ko hudu ne biyar ne ko ga wannan wata na bakwai shekara ta 2019 miladiya domin ci gaba a cikin karatun littafin namu mai albarka kitabu tauhid na babban malamin nan alakari shi salih ibn fauzan al-fauzan a satin da ya gabata in ba manta ba muna kan babin da ke bayani game da falalar sahabbai da abin da ke waje ba mutum ya kudurce game da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama inda yau za mu tashi gaba ta biyu a cikin wannan fasalin kenan sai ma ne ce
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المعلف حفظه الله ثانيا مذهب أهل السنة والجماعة فيما حدث بين الصحابة من القتال والفتنة سبب الفتنه تآمر اليهود على الإسلام وأهله فدسوا ماكرا خبيثا تظاهر بالإسلام كذبا وزورا هو عبد الله بن سبأ من يهود اليمن فأخذ هذا اليهودي ينفث حقده وصمه ضد الخليفة الثالث ينفث حقده وصمه ضد الخلي صمه ضد الخ... وسمومه ضد الخليفة الثالث من الخلفاء الراشدين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه ويختلق التهمة ضده فالتف حوله من انخدع به من قاسر النظر وضعاف الإيمان ومحب الفتنة وانتهت المؤامرة مؤامرة بقتل الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه مظلوما وعلى إثر مقتله حصل اختلاف بين المسلمين وشب حصل حصل الاختلاف بين المسلمين وشبت الفتنة بتحريض من اليهود وأتباعه من اليهود وأتباعه وحصل القتال بين الصحابة عن اجتهاد منهم
ماذا يجي مذهب أهل السنة والجماعة فيما حدث بين الصحابة من القتال والفتنة مذهب أهل السنة والجماعة cikin abin da ya faru tsakankanin sahabbai na yaƙi da fitina saninmu ne ko shakka babu an samu fitina ta barke tsakankanin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma yaƙi ya faru a cikinsu sun kashe zunansu ƙalƙashin ishtihadi wanda kowane ɗaya daga cikinsu ya aikata haka ne bisa ga wani ishtihadi da ya yi yana ganin cewa shi ya dace da daidai da gaskiya kowane ɓangaren daga cikin bai don haka sai fitina ta barke tsakankaninsu wadda wannan fitinan Allah shi ne mafi sanin wanda suka kunna ta tsakankanin sahabbai lalle ko shakka babu akwai hannu na ɓoye daga cikin mutanen da suke zabar da wannan fitintunin a wancan lokacin amma sahabban annabi gaba ɗayansu tsakankanin wanda ya kashe da wanda aka kashe gaba ɗayansu suna cikin rahama ubangiji Allah ya gafarta musu gaba ɗayansu kenan menene mazhabin ahlus sunna wal jama'a game da abin da ya faru tsakankanin sahabbai na fitina da yaki malace sababul fitina kun san komina da sababin shi to zai maka bayani game da sababin fitina da ta sa yaki ya barke tsakankanin sahabbai ta'amara al-yahudu ala al-islam wa ahlihi fadasu makiran khabithan tazahara bil islam kadhiban wa zura an samu ta'amuri na Yahudawa akan musulunci kenan sun shirya mashi mummunan manufa kuma sun shirya ma musulmi mummunan manufa fadassu makiran khabitha sai suka shigar da wani makiri khabithan kazami tazahara bil islam sai bayyana musulunci ya faɗi da bakin shi cewa shi musulmi ne kadhiban wa zura saboda ƙarya kawai dan ya yaudara wa huwa abdullahi ibn saba min yahudi yaman wanda shine abdullahi ibn saba yana daga cikin yahudawa ƙasar yaman wannan mutumin ba yahudi ne makiri ne ƙazami ne munafiki ne na gaske sai ya zo shiga musulunci ya bayyana cewa musulmi ne ya ratsa sahabbai ya kunna fitina tsakankaninsu فأخذ هذا اليهودي ينفث حقده وصمومه ضد الخليفة الثالث sai wannan bai Yahuda ya shiga yana rura ƙetashi da dafinsa saɓanin khalifa na uku min al-khulafa'ir rashidin daga cikin khalifofi shiryayyu Uthman ibn Affan radiyallahu anhu wa arda wanda shine Uthman ibn Affan Allah ya yarda da shi wannan mutanen kenan zamanin khalifancin Usman ne yazo ya bayyana haka ya shigar da makirci a cikin musulunci ya haifar da fitinturu masu girma tsakankanin musulmi a zamanin khalifancin khalifa na uku bayan mutuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine Uthman ibn Affan Allah ya yarda da shi wa yahtariqu tuhuma diddahu sai kasance shi wannan abdullahi bin saba ba yahudan nan sai yana kirkirar tuhumce-tuhumce sabanin Uthman sai na tuhumar Uthman da cewa yayi kaza yayi kaza ya aikata kaza ya aikata kaza ba dan komai ba dan ya zaburar da mutane zuwa ga fitananta Uthman faltaffa haulahu man khada'a bihi min qasirin nazari wa dhi'afil iman sai ya samu wasu wanda suka zagaye shi daga cikin wanda aka suka yaudaru da shi ya yaudare su kenan min kasirin nazari daga cikin masu karamcin hange wa di'afil iman da masu raunin imani wa muhibbil fitna masu son fitina kenan sai samu wasu jama'a wanda suka ba shi goyon baya saboda karamcin hangensu da karamcin imaninsu kuma da yake mutane ne masu son fitina sai suka bashi goyon baya akan duk wata tuhuma da yake ma Uthman bin Affan a zamanin khalifancin shi yayi kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza wannan kuma dan ya zabar da mutane zuwa ga fitona fito da Uthman bin Affan wanda Uthman sananne ne ya wuce a ce muku wani ne Uthman da irin falalar da gare shi a cikin musulunci na ne muka tsaya yawa وانتهت المؤامرة بقتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه مظلوما sai wannan makircin ya kai zuwa ga kashe wannan khalifa shiryayye shine Uthman bin Affan abin zalimta suka kashe shi bisa ga zalimci wa ala ithri maktalihi حصل الاختلاف بين المسلمين bayan kashe shi ne sai aka samu sabani tsakankanin musulmi wanda wannan sabanin fa yana da tasiri tun da har yanzu har yanzu yana nan yana gudana tsakankanin musulmi ina fata mun gane tasirin kashe Uthman har yanzu akwai shi tsakankanin musulmi wa shabbatil fitna wutar fitina ta ruru bi tahridin min al-yahudi wa atba'ihi wutar fitina ta kunnu tare da izawan wannan bai yahudan da mabiyan shi wa hasal al-qitalu bayna as-sahaba sai aka samu yaƙi ya faru tsakankanin sahabbai an ijtihadin minhum kalkashin ijtihadi da suka yi ashe kaga sababin wannan yakin da kashe-kashen da ya faru tsakankanin sahabbai masoyan Allah da manzon shi akwai hannun wannan mummunan bai huta so da idan mutum ya zo cikin ku ya bayyana cewa ya shaida babu an bauta sai Allah kuma annabi Muhammad manzon Allah ne za ku aiki da zahirin abin da ya gayi amma abin da ya ɓoye a cikin zuciyar shi tsakanin shi da ubangiji amma ku duk wani haƙi na zahiri da shari'a ta ce a mu'amalance shi da shi dole za a mu'amalance shi da shi amma abin da ya ɓoye babu wanda ya sani to da ya hakan ya bayyana musulunci a zahiri da sifa ta munafici sai kunna wutar yaƙi tsakankanin sahabbai قال شارح الطحاوية wanda shine ibn abil izzi al-hanafi yake cewa inna asal ar-rafd ku sani cewa asalin ar-rafd shine shi'anci ar-rafida kenan innama yuhdithuhu munafiqun zindiq wanda ya farar da shi shine wannan munafikin munafiki kuma zindiqi shine abdullahi ibn saba al-yahudi قصده ابطال دين الاسلام مه. قال شارح الطحاوية قال الشارح الطحاوي طحاوية قال شارح الطحاوية إن أصل الرفض إنما يحدثه منافق زنديق قصده إبطال دين الإسلام والقذف في الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك العلماء فإن عبد الله بن سبأ لما أظهر الإسلام أراد أن يفسد دين الإسلام بمكره وخبثه كما فعل بوليس بولس بولس بدين النصرانية فأظهر التنسك ثم أظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنهي والنهي عن المنكر حتى سعى في فتنة عثمان وقتله ثم لما قدم على الكوفة أظهر الغلو في علي والنصر له ليتمكن ذلك من أعمل- من أغراضه وبلغ ذلك علي فطلب قتله فهرب منه إلى ترخيص وخبره معروف في التاريخ وخبره معروف وخبره معروف في التاريخ قال شارح الطحاوية ابن أبي العز الحنفي شين شارح الطحاوية كيتشيوا إن أصل الرفض وسني أصل الرفض سوني رافضة wanda suke kyamar khalifancin abubakar da umar da usman in shi a kenan asalinsu innama ya hadusuhu munafiqun zindiq munafiki zindiki shine ya farar da wannan abu qasduhu ibtala dinil islam manufarsa ta hanyar farar wannan fitina shine rusa addinin musulunci wal qadha fi rasul sallallahu alaihi wasallama da kuma suka game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kama zakara zalika al ulama kama yadda malamai suka ambaci haka fa inna abdullahi ibn saba saboda shi wannan abdullahi ibn saba yahudi ba yahudan nan lamma azhara al-islam lokacin da ya bayyana musulunci da baki arada an yufsida din al-islam to ya nufaci ya ba- ya bata addinin musulunci ne bi makrihi wa khubuthihi da makircin shi kuma da dattin shi kama fa'ala bolis kamar yadda bolis ya ya- yayi a cikin addinin kiristanci shi ma ɗayan daga cikin kiristoci ya shiga kiristanci domin ya bata musu kiristancinsu ya bayyana wasu abubuwan da suke ɓoyewa haka shi ma wannan bai hudan yayi ya shiga musulunci da manufar ya ɓata addinin musulunci fa azhara tanassuka shi wannan ibnu saba sai ya bayyana bauta da ibada thumma azhara al-amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar sannan ya bayyana cewa shi mai foro ne da alkhairi ko mai hani ne da munkari kaga sai ya fito da sifa ta mutanen kirki hatta sa'a fi fitnati Uthman wa qatlihi har sai da ya shiga a cikin fitina ta Uthman har zuwa kashe shi thumma lamma qadima ala al-Kufa azhara al-ghuluwa fi Ali wa an-nasr lahu sannan lokacin da ya zo garin Kufa a garin kufa sai ya bayyana guluwi wuce iyaka game da Ali bin Abi Talib a lokacin da yake allantar da Ali bin Abi Talib kuma ya bayyana cewa shi yana daga cikin mataimakan Ali bin Abi Talib kenan yanzu yana so ya kawo rabo kai tsakankanin sahabban Allafi yana nuna goyon baya ga wasu yana nuna ba wasu baya daga cikin su domin ya haddasa fitina tsakankanin su yayi haka ne liyatamakkana bidhalika min aghradihi ya yi haka ne domin ya samu damar biyan bukatun shi da abubuwan da ya ɓoye wa balaga zalika aliyan sai labari ya isan ma ali na cewa fa ibnu saba wannan bai hudan da ya bayyana musulunci ga ya can yana yin guluwi game da sha'aninka kuma yana bayyana cewa shi masoyinka ne mai taimakonka ne fa talaba qatlahu a wannan lokacin ali bin abi talib ya nemi ya kashe shi fa haraba minhu ila qarqis ko qaraqis a wannan lokacin ya gudu zuwa wani wuri da ake ce mishi qaraqis ya buye dan kai ali ibn abi talib ya kashe shi wa khabaruhu ma'rufun fi tarikh malaci labarin ibn saba sananne ne a cikin tarihin musulunci قال الشيخ الاسلام ابن تيميه قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله فلما قتل عثمان رضي الله عنه تفرقت القلوب وعاضت القلوب وظهرت الأشرار وذلت الأخيار وذل الأخيار وسعى في الفتنة من كان عاجزا عنها وعجز عن الخير والصلاة من كان من كان يحب إقامته نعم فبايعوا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو أحق الناس بالخلافة حينئذ وأفضل من بقي لكن كانت القلوب متفرقة ونار الفتنة متوقدة فلم تتفق الكلمة ولم تنتظم الجماعة ولم يتمكن الخليفة وخيار الأمة من كل ما يريدونه من الخير ودخل في الفرقة والفتنة أقوام وكان ما كان نعم قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ابن تيمية الله جكن شيكي فلما قتل عثمان رضي الله عنه lokacin da aka kashe wannan babban khalifa na uku ko na hudu bayan mutuwa na uku ko bayan mutuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Uthman bin Affan tafarraqat alqulub sai zakata suka rarrabu bi ma'ana sai aka samu rabuwar kai tsakankanin sahabbai wanda da kafin haka zakatan su hada suke wuri guda wa azumatil kurub bakin ciki ya girmama da damuwa wa zaharatil ashrar masu sharri suka bayyana wa zallal akhyar zababbu suka kaskanta wa sa'a fil fitnati man kana ajizan anha a wannan lokacin wanda suke kasassu ne sai suka yi kokarin shiga cikin wannan fitina wanda in ba don wannan fitina ba su ba su isa su shiga a cikin wannan lokacin ba wa ajiza anil khairi was salahi man kana yuhibbu iqamata sai gashi wanda suke so su tsayar da alkhairi sun kasa tsayar da shi fa baya'u amiral mu'minin ali ibn abi talib sai suka yi mubaya'a a wannan lokacin akan ali ibn abi talib kenan an kashe usman ibn affan fitintunu sun yadu zakatan musulmi sun rabu wasu wanda ba kowa bane sun shiga a cikin wannan fitina masu kokarin kawo gyara a biya gagara ina fata mun gane lokacin sai aka ma ali ibn abi talib mubaya'a akan shine amirul mu'minin khalifa na fudu bayan mutuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam radiyallahu an wa huwa haqqun nas bil khilaf kuma shine mafi cancantan mutane da khalifanci a wannan lokacin shine cancanta ya zanto khalifa hina idin a wannan lokacin wa afdalu man baqiya kuma shine mafifici daga cikin wanda suka yi saura in akwai wani wanda ya fi wanda ya kamata ya zan khalifa bayan mutuwa Uthman to bai yi kama Ali ibn Abi Talib ba kenan shi ya cancanta ya zan khalifa a wannan lokacin shine mafi alkhairin wanda suka yi saura lakin kanatul qulubu mutafarriqa ibn taymiyyah ce sai dai a wannan lokacin zakata sun rarraba wa narul fitna mutawaqqidatan wutar fitina ta ruru tana ci falam tattafiq kalma kalima a wannan lokacin ba a samu haɗewar kalmar musulmi ba kenan sahabbai kansu bai haɗe ba kalmar su bata zangoda ba walam tantazim jama'a sannan mutane ba su kasance ba cikin tsari suka haɗu wuri guda walam yatamakkan al khalifatu wa khiyaru al umma min kulli ma yuridunahu min al khair sannan shi khalifa da zababbun al'umma a wannan lokacin ba su samu dama aikata abin da suke so na alkhairi ba saboda kalmomi sun rabu musulmi kansu ya rabu an samu fitina ta faru dakhala fil firqati wa dakhala fil firqati ko fil furqati wal fitna aqwamun sai aka samu wasu mutane sun shiga a cikin kungiyoyi da wannan rabo kan da aka samu wa kana makan sai abin da ya kasance ya kasance anan sababin kashe Usman shi ya aifar da rabuwar kai tsakankanin sahabbai da aka samu rabuwar kai jama'a suka rabu biyu wasu mutane suka shiga masu son rura fitina sai yaƙi ya abku tsakankanin sahabbai shine wa kana makan وقال أيضا وقال أيضا مبينا عذر المتقاتلين متقاتلين وقال أيضا مبينا عذر المتقاتلين من الصحابة في قتال علي ومعاوية ومعاوية لم يدعي الخلافة يدعي الخلاف ولم يدعي لم يدعي ولم الخلاف يدعي الخلافة ولم يبايع له بها حين قاتل عليا ولم يقاتل على أنه خليفة ولا أنه يستحق الخلافة ويقرون له بذلك وقد كان معاوية يقر بذلك لمن سأله عنه نعم ولا ولا كان معاوية وأصحابه يرون أن يبتدئوا- وأصحابه وأصحابه يرون أن يبتدئوا عليا وأصحابه بالقتال ولا يعلم بل لما رأى علي رضي الله عنه أصحابه أنه يجب عليهم طاعته ومبايعته إذ لا يكون للمسلمين إلا خليفة واحد وأنهم خارجون عن طاعته يمتنعون عن هذا الواجب وهم أهل شوكة رأى أن يقاتلهم حتى يؤدوا هذا الواجب فتحصل الطاعة والجماعة وهم أي معاوية ومن معه معاوية ومن معه معاوية ومن معه na'am malaci ibn taymiya ya ci gaba da cewa wa qala aidan har ibn taymiya ya ce mubayyinan uzra almutaqatilai yana mai kokarin bayyana uzurin tawagogin guda biyu da suka yi yaki bi ma'ana ibn taymiya ya ci gaba da bayani dan ya bayyana muku kowane ɗaya daga cikin tawagar da suka yaki suna da uzuri ba sun yaki bane bisa ga san rai da yin zalunci ba gaskiya bane ba sun yaƙi ba ne bisa ga son sarauta da matsayi da makami ba haka nan ba ne shi ne kenan ƙala wa ƙala aidan har ibn taymiya yana mai cewa mubayyinan yana mai bayyana uzuran mutaqatilin min as-sahaba uzurin wanda suka yi yaƙi da cikin tawagogin nan guda biyu na daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fi qitali ali wa muawiya a cikin yaƙin da ya faru tsakanin ali ibn abi talib da muawiya wa muawiyatu lam yadda'i al-khilafa shi mu'awiya bai yi da'awar cewa ba shine khalifa kenan ga raddi ne ga mutanen da suke cewa ai mu'awiya ya yaki aliyun ne yana ganin cewa shi ya cancanci ya kasance khalifa bayan tuwon Usman bin Affan ba gaskiya bane ba mu'awiya bai yi yaki da aliyun ba dan neman khalifanci shugabanci ko jagoranci kai asasan ma dukansu ba sun yaki bane saboda shugabanci ko jagoranci za mu zo mu ji menene sababin yakinsa kamar yadda zai bayyana wa yanzu kenan muawiya lam yadda al khilafa bai yi da'awar cewa ba shi zai jagoranci walam yubaya lahu biha kuma ba a masu ba a mishi mu'a- ba ba a mishi mubaya'a ba akan ya zamanto khalifa mutanen shi ba sun yi mubaya'a bane akan cewa shi khalifa ne bayan mutuwa Uthman hina qa- hina qatala aliyan lokacin da muawiya ya yaki ali bai yi ba don neman sarauta kuma ba a mushi mubaya'a ba akan cewa shine jagorar musulmi walam yuqatil ala annahu khalifatun bai yaki ba akan cewa shine khalifa wala annahu yastahiqqu al-khilafa kuma bai yi ba akan cewa shine mafi cancanta ko shi ya cancance kasance khalifa kenan yakin da ya faru tsakankanin su wata jarrabawa ce da fitina da Allah ya kaddara faruwarta amma ba sun yi bane dan kwadayen samun matsayi ko mulki ina fata muna gane wannan abin da ke gaba cikin nusfata babu shi menene gaban naka wala mai wa'an shi naku akwai wa yi aha na'am to shi ne za mu ji yanzu insha Allah akwai bayani zai zo gaba kaɗan su sahabbai da kansu suna masu tabbatarwa kan cewa lalle Aliyu bin Abi Talib wai lalle Muawiya bai yaƙi bane ba dan san khalifanci akwai shi cikin naku na'am yawwa ni ma shine ke daga cikin nusfata amma haka nan ne su sahabbai da kansu sun san cewa tabbat muawiya bai yaki aliyun ba don san shugabanci wa kana muawiya yaqirru bidhalika liman sa'alahu anhu haka shi da kanshi muawiya yana tabbatar da hakan lokacin da ake tambaye shi in mai tambaye shi ya tambaye shi yana tabbatar da cewa bai yaki ba don san khalifanci ko ko ganin cewa shi ya cancanta ya kasance khalifa ne ولا كان معاوية وأصحابه يرون أن أن يبتدئوا علي أن يبتدئوا عليا وأصحابه بالقتال ولا يعلو هكشي معاوية da abokanansa ba su ganin cewa su fari yaƙi a kan aliyu da mabiyansa wala ya alukun ba su ganin cewa suna da fifiku a kan aliyu bin abi talib da mabiyansa بل رما رأى علي رضي الله عنه وأصحاب وأصحابه أنه يجب عليهم طاعته ومبايعته إذ لا يكون للمسلمين إلا خليفة واحد كوي علي بن أبي طالب لو كتن ديغا cewa da shi da sahabban shi suka ga cewa wajibi ne akan shi muawiya da mabiyan shi wajibi ne su yi da'a a kan Ali bin Abi Talib tun da an mushi mubaya a kasancewa amirul mu'minin Ali bin Abi Talib da shi da abokanan shi sai suka gane cewa lalle wajibi ne akan Muawiya da mabiyansa su yi da'a akan Ali bin Abi Talib tun da shi ne amirul mu'minin kuma wajibi ne su yi mubaya a gare shi kasancewa shine shugaban mu'minai idza la yakunu lil muslimina illa khalifatun wahid saboda ba zai taba kasancewa ba ga musulmi sai khalifa daya ba zai zama to musulmi suna hada wuri guda kuma sarki biyu ba sai dai sarki guda sai ga cewa yana da haƙƙin muawiya yayi da'a a gare shi kuma ya mushi mubaya a kasancewa shine amirul mu'minin shine sarkin mu'minai dan me zai ja jama'a shi daban yake mubaya'a kuma ya ƙi da'a kan Ali bin Abi Talib wanda kuma mun zo mu ji menene hujja Muawiya akan yin biyayya da ƙi da kuma yin mubaya'a da ƙi ina fata mun gane yawa wa annahum kharijuna an ta'atihi Ali bin Abi Talib yana ganin cewa lalle Muawiya da mabiyansa sun fita kalkashin da'a shi yamtani'una an hadha alwajib sun ki su biya wannan wajibin na su yi mushi mubaya su mishi da'a wa hum ahlu shaukatin su kuma muawiya da mabiyan shi mutane ne ma'abuta karfi bi ma'ana suna da tanadin da za a iya yakar su kenan mutane ne ba yan kaɗan ba da za a yi tirsa su lokaci guda jama'a ce ƙungiya ce da mutanen da suna da ƙarfin idan aka ce a tirsa sai dai a yake su ina fata mun gane ra'a an yuqatilahum a wannan lokacin sai Ali bin Abi Talib ya ga cewa to wajibi ne ya yake su to kun ga ijtihadin Ali bin Abi Talib akan yaƙin Muawiya an kashe Uthman bin Affan radiyallahu an Muawiya da shi da mabiyan sai suka ga bai dace ba a kashe khalifa na musulunci shine Uthman bin Affan akan zalunci a ce a kafa me yake ce amirul mu'minina sabo gabanin ayi hukunci akan wanda suka kashe Uthman kun ji inda matsalar ta faru Muawiya ce abin da yake gani kafin a kafa shugaba jagora bayan kashe wannan babban mutumin Uthman bin Affan to ya kamata a yi kisasi a kamo wanda suka kashe Uthman a zartar da hukunci a kansu shi yasa ya ƙi mubaya'a ya ƙi ba da goyon baya shi kuma Ali bin Abi Talib a lokaci guda yana ganin cewa Muawiya da mabiyan shi kasancewa shi yanzu an mushi mubaya'a ba su zo suka yi mubaya'a ba kuma ba su zo suka yi da'a ba sun keɓance daban kuma kasancewa shi shine amirul mu'minin yana da haƙƙin su zo su mishi mubaya'a su mishi da'a cikin abin da ya zartar ko ya hukumtar dan haka sai ga yana da dama ya yaƙe su game da wanga haƙƙin da suka taka kaga dukan su abin da suka faɗa daidai ne sun dace da daidai sai dai idan ka hangi mas'ala zaka ga Ali bin Abi Talib sun fi dacewa da daidai sama da Muawiya ina fatan mun gane sama da Muawiya ibn Abi Talib sun fi dacewa da kusa su Ali akan Muawiya ina fatan mun gane yawa ra'a an yuqatilahum a wannan lokacin Ali ibn Abi Talib shi jagora ne an mushi mubaya'a sun ki su da'a sun ki su mubaya'a su Muawiya sai ga cewa yana da dama ya yaƙe su akan wannan kin da'a da suka yi na mubaya'a dan ya ladabtar da su hatta yu'addu hadha alwajib ya yaƙe su har sai sun ba da wannan wajibin na yin da'a da mubaya fatahsulu ta'a wal jama'a a wannan lokacin sai a samu da'a kuma jama'a hankalin su ya haɗe wuri guda zukatan su su gani wannan shine tunanin Ali bin Abi Talib bare yaƙi Muawiya ya tirsasa Muawiya akan yayi mubaya a yayi da'a dan kalmin musulmi da zukatan su su haɗe wuri guda an gane ko wahum su kuma muawiya wahum kenan ai muawiyatu wa man ma'ahu shi muawiya da wanda suke tare da shi wanda su mu baya abu su da'a ba qalu sai suka ce inna dhalika la yajibu alaihim suka ce yin da'a da mubaya'a akan ali bin abi talib ba wajibi bane a gare su alaikum salam anna ne anna ina inna dhalika wannan baya cutarwa anna zalika ko inna zalika la yajibu alaihim anna zamu cikin nuskan mu inna zalika ne kaifa wannan taba ta Najeriya ce ta kila akwai akhta dama akwai akhta da yawa a cikin ta suka ce inna zalika la yajibu alaihim yin hakan ba wajibi bane a gare su bi ma'ana su yi da'a da mubaya'a akan Ali ibn Abi Talib bayan kashe Uthman ba a kamo wanda suka kashe Uthman aka yi hukunci akan su ba suka ce ba wajibi bane a gare su su Muawiya wa annahum idza qutilu ala zalika kanu mazlumin Muawiya da mabiyan suka ce idan har aka yaƙe mu akan min ki mu yi mubaya min ki mi da'a to mun kasance abin zalimta an zalimce mu قالوا سكتي لأن عثمان قتل مظلوما باتفاق المسلمين saboda Uthman an kashe shi bisa ga zalunci da ittifaqin musulmi gaba daya kenan Ali bin Abi Talib da mabiyan shi da Muawiya da mabiyan shi sun yi ittifaki akan cewa Uthman bin Affan an kashe shi ne bisa ga zalunci to tunda haka ne Muawiya yake ganin dan mi ba za a kama su ba a hukumtar da su sai a kyale su shi yasa ba zai mu baya ba ba zai da'a ba to kun ji sababi ya fito sababin ya fito المهم wannan qissatu tahkim يا شيء مني ba kawai da ba amar wanda wani na masar shi ne da masar ya kace ya shige mu sunan shi ya shige mu almuhim muna zuwa da aka kawo tahkim bisa gare su suka ce tura rashin tahkim sai wanda ya ce amara musa da ash'ari ana halatu ali sai wancan ya ce ne kama annaka khala'ta sahibuka fa ana aqutu bi iqamati sahib
qissa ta tahkim da ire-iren a ina zuwa qissa ta tahkim da irin wannan labaran zamu zo mu ji yanzu karere sun yawa a ciki riwayoyi aka samu wanda ba na gaskiya bane ba kuma yan shi'a sun samu mashiga ciki wurin yada karere a cikin wannan labaran insha Allah zamu zo mu shi an gane ko li'anna Uthman qutila mazluman bi ittifaqi al-muslimin saboda Uthman an kashe shi bisa ga zalunci da ittifaqi musulmi gaba daya wa qatalatuhu fi askari ali wa'anda suka kashe ali kuma suna cikin dakarun ali bin abi talib kun fahimci wannan wa'anda suka kashe ali bin wai wanda suka kashe Uthman bin Affan kalkashin dakarun sojojin ali bin abi talib suke wa hum ghalibuna kuma su ne mafi yawa a cikin mabiyan ali bin abi talib lahum shauka kuma suna da karfin gaske fa'izam ta na'ana zalamuna idan muka ƙimi mu baya'a fa'izam ta na'ana ko zalamuna idan muka ƙi ji su mu'awiyar zalamuna sai su zalimce mu wa ta da alaina kuma su yi ta'addanci a gare mu wa aliyun la yumkinuhu daf'uhum kama la yumkinuhu ko kama lam yumkinuhu ad-daf'u an an Uthman shi kuma Ali bin Abi Talib bai iya ishe su kamar yadda bai iya ishe su ba lokacin da suka kashe Uthman kun fahimci zancen waɗannan mutanen da suka kashe Uthman suna ƙalƙashin rundunar Aliyu mutane ne masu ƙarfi mutane ne masu yawa bai iya ishe su shi Ali bin Abi Talib baya iya ishe su lokaci guda kamar yadda bai iya ishe su ba yayin da suka kashe Uthman bin Affan وإنما علينا أن نبايع خليفة يقدر على أن ينصفنا ويبذل لنا الإنصاف الإنصاف sai a mu'awa ya gani cewa mu abin da ke wajibi a gare mu mai mu baya a ga wani khalifan da ya iya ya yi mana adalci ya zuba ƙoƙari wurin zuba adalci tsakankanin to kaji wannan shine sababin yakin da ya faru tsakankanin ali bin abi talib wa mu'awiya wannan shine babban sababi an kashe Uthman bin Affan mu'awiya suna ganin cewa kafin a yi komai a kama wanda suka kashe Uthman bin Affan tunda an san su kuma kisan da suka mishi ko shakka babu bisa ga zalunci suka kashe shi ba haƙƙin shi bane a hukumta su dan me za a kyale su shi kuma Ali bin Abi Talib yana ganin bari a kafa wanga me yake cewa khilafa islamiyya a kafa khalifa na musulunci jagora wanda zai yi kalma sannan da abin da zai yi to wannan shi ya sababa fitina da yaƙi tsakankanin sahabbai wanda kafin nan ba yahudan nan shi ya fara kunna wannan wuta ta yaƙi tsakankaninsu kina fata mun gane wa mazhabu ahli sunnati wal jamaa wannan shine nake son shekha na kaji da kyau wa mazhabu ahli sunnati wal jamaa mazhaban ahli sunna da jamaa fil ikhtilaf alladhi hasala cikin sabanin da ya faru wal fitnatu allati waqa'at min jarra'iha al hurub da wannan fitanar da ta faru wadda kuma ta jayo ya kuka bayan sahaba tsakankanin sahabbai ya talakhasu fi amrayn za iya takaita abin cikin al'amari guda biyu a manhajin ahlus sunna kenan ra'ayin ahlus sunna game da wannan fitina da yakin da ya faru tsakankanin sahabbai za iya takaita shi cikin al'amari guda biyu duk wanda ka ga ya fita karkashin wannan al'amarin guda biyu ka tabbata ba ahlus sunna bane ko da yana da aucewa ahlus sunna al'amrul awwal al'amari na farko annahum yumsikuna anil kalam fi ma hasala bainas sahaba manhajin ahlus sunna suna kame bakinsu su yi shuru game da abin da ya faru tsakankanin sahabbai wa yakufuna anil bahth fihi suna kamewa daga bincike cikin abin da ya faru tsakankaninsu wai su ga keke da keke su bincika ya aka yi wake da gaskiya me ya faru kaza don me aka yi ahalus sunna a manhajinsu sukan kame bakinsu game da abin da ya faru tsakankanin sahabbai na fitina da yake wannan shine manhajin ahalus sunna لأن الطريق لأن طريق السلامة هو السكوت عن مثل ذلك saboda hanya ta aminci shine yin shuru game da irin wannan abubuwan da suka faru waya kuluna abin da ya kamata su rika cewa kawai rabbana ighfir lana ya ubangiji ka gafarta mana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman kuma ka gafarta ma ƴan uwanmu da suka gabace mu da imani suwa kenan sahabban da suka yaki tsakaninsu wala taj'al fi qulubina ghilla ya ubangiji kada ka sa kita da kyashi a cikin zukatanmu lilladina amanu ga wanda suka gwama da wanda suka imani da Allah rabbana ya ubangijin mu innaka raufur rahim lalle kai ar-rauf ne kuma ar-rahim wannan shine manhajin ahlus sunna ba mu bincike ba mu lalibe ba mu kokarin mu hango mu lalibo me ya faru menene sababi ko ko me ya kawo yaki tsakankaninsu wannan shine zaman lafiya idan ka ce ka kutsa ka bincika ba ka da cikakkun labaru ingantattu da za su tabbatar maka me ke faruwa saboda ƙarere sun yawa ina fata mun gane wannan shine manhajin ahlus sunna idan ka ce zaka kutsa ko shakka babu sai ka fito dan shi'a ko barafidi saboda sai ka yi kyashin wasu daga cikin sahabbai sai ka ga wa'anga ba su dace ba wa'anga sun dace sai ka samu kana jin haushin wasu shi kuma Allah cewa abin da ya kamata ku yi ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم wannan ita ce hanya da manhaji na duk mai imani game da sahabban annabi wanda ya kashe cikinsu da wanda aka kashe duk suna gidan aljanna to me na bincike cikinsu duka suna aljanna a wannan ba gaskiya ba ne ba yawa za mu zo mu shi Allah duka kar mu gaugawa wannan shine manhajin kenan wanga al'amari na farko kenan an gane ko al'amru thani al'amari na biyu wanda ke bayyana manhajin ahlus sunna game da abin da ya faru tsakankanin sahabbai anna hadhihi al'athar cewa lalle waɗannan al'athar labaru da ake rawaitowa minha ma huwa kadhib daga cikin labarin akwai abin da yake ƙarya ne qad iftarahu a'da'uhum wanda makiyansa suka kirkira wannan ƙarya li yushawwihu sum'atahum dan su bata masahabbai suna ku shakka babu cikin labaran da ake rawaitowa na faruwar yakin da yadda aka yi da wani yayi kaza wani yayi kaza ƙarya ta fi yawa a ciki kuma wanda suka tsara ƙaryan nan makiyan sahabbai ne ba dan komai dan su bata masahabbai suna tunda kaga Allah ya yabi sahabban shi gaba daya annabi ya yabi sahabban shi gaba daya ina fata mun gane don haka dukansu alkhairi ne abin da ya faru tsakankaninsa na yaƙi ya faru ne ƙarƙashin ijtihaji ina fata mun gane yau wanda za mu zo mu ji yanzu insha alwajhu thani fuska ta biyu game da abin da ake rawaitowa na labarai game da abin da ya faru tsakankanin sahabbai malaci anna hadhihi al-athar ka sani cewa waɗannan labaran da ake rawaitowa minha ma qad zida wa nuqisa fihi daga cikin labaran akwai wanda aka dada akwai wanda aka rage da nufin kawo fitina wani labarin ga yadda yake sai a kara wani labarin ga yadda yake sai a rage kamar da kuka sani yau a rayuwa yanzu wani abu ya faru nan za ka ji mutane suna ce suna zabga ƙarya cikin gari wanga ya kara wanga ya rage wani labari ne zo mishi kaɗan an bashi shi ma ya je ba da labari labarin minti guda sai ya minti biyar yana ba da labarin kayan ajima sai abin ya zan kasa ana yaɗa cikin gari haka rayuwar mutane take ko yau ka jarraba ka gani daga cikin ke zan tuka ko wanda aka daɗa ko wanda aka rage a cikin shi wa ghuyira an wace sahih aka canza labarin daga fuskar shi mafi inganci wa dakhalahu al-kadhib kuma ƙarya ta shiga labarin fa huwa muharrafun la yultafatu ilayhi zance ne na ƙarya da ba a waiwayen shi ma alwajhu thalith fuska ta uku anna ma sahha min hadhihi al-athar lalle abin da ya inganta daga cikin labaran da ake rawaitowa cikin abin da ya faru tsakankanin sahabbai huwal qalil shine dan kadan kenan mafi yawa ƙaryaci hum fihi ma'zurun a cikin kuma abin da ake rawaitowa wanda ya inganta abin da ya faru tsakanin sahabban ma su abin yi ma uzuri ne suna da uzuri li'annahum imma mujtahiduna musibun saboda su gaba ɗayan tsakanin wanda ya kashe da wanda aka kashe shi ko ya kasance mujtahidai ne sun samu lada akan ijtihadin da suka yi wa imma mujtahiduna mukhti'un ko ya kasance mujtahidai ne wanda suka yi kuskure cikin ijtihadin su fa huwa mawridul ijtihad wannan abun wuri ne na ijtihadi alladhi in asaba almujtahidu fihi falahu ajran wanda idan mujtahidi ya dace da daidai yana da lada biyu wa in akhta'a falahu ajrun wahidun in yayi kuskure yana da lada daya wa khata'uhu maghfur kuma kuskuren shi abin gafartawa ne ko fahimci zancen abin da ya faru tsakankaninsu na riwayoyin da ake rawaitowa wanda suka inganta na kalmomi ko wasu abubuwan da ba su dace ba su abin a musu uzuri ne dukkan su sahabban tsakanin wanda aka shi da wanda suka yi kisa ina fata mun gane saboda sun yi abin ne kalkashin ijtihadi kowa na ganin cewa shi yafi dacewa da daidai da gaskiya kuma idan mutum yayi ijtihadi wurin bayyana gaskiya bai bi sarran shi ba in ya dace da daidai yana da lada biyu in ya yi kuskure yana da lada ɗaya to ka gaya min wani ne wanda baya da alkhairi cikinsu kowane alkhairi gare shi wanda ya kuskure daga cikinsu yana da lada ɗaya lada fa ba wai laifi ba wanda ya daidai yana da lada biyu kenan sai dai a ce ga wanda suka fi wasu tsakankaninsu ba wai a ce wa an gana banza ba ne ba ina fata kun gane yawwa malace kuma kuskuren nasu an gafarta musu lima fil hadith saboda abin da yazo cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah tsara da mutane su bata gare shi yace idza ijtahada al hakim fa asaba falahu ajran idan hakimi yayi ijtihadi sai ya dace da daidai yana da lada biyu bi ma'ana mas'ala ce ta faru babu wata hujja yankakka da za ta raba garrama tsakankanin jama'a biyu sai mutum ya zo ya istihadi kalkashin wani nasti na hadisi ko aya ko ya fahimci abin ta mahanga ta shari'a gwargwadon ilimin shi da yadda ya buzuba kokarinsa kuma sai ya dace da daidai yana da lada biyu wa in ijtahada idan kuma ya zuba kokarin shi da bincike na ilimi sai ya kuskure fa akhta ay kuskure falahu ajrun wahidun to yana da lada daya kenan kaga tsakanin wanda aka kashe da wanda suka kashe duka mujtahidai ne wani ya samu lada biyu wani ya samu lada ɗaya Allah ya gafarta musu gaba ɗayan su alwajhu rabi fuska ta hudu annahum basharun kusan cewa sahabbai fa mutane ne yajuzu ala afradihim alkhata ya halatta akan ɗaiɗaikun su su yi kuskure a iya samun ɗaiɗaikun su su yi kuskure halal ne amma idan suka haɗu akan kalma guda ba za su yi kuskure ba ina fata mun gane ko yau al'ummar musulmi da za su haɗu akan halaccin abu ba samu ɗaya daga cikin wanda ya saba ba to wannan abin zai kasance halal ne amma idan aka samu ɗaya fatawa akan abu halal ne zai iya yi kuskure sahabban annabi ko al'umma annabi ba su taruwa akan banna idan suka haɗu gaba ɗayansu suka yi fatawa akan halaccin abu ko haramcin abu ba a samu ɗai daga cikin mutanen da ake nura da su ba suka sun saba to wannan abin gaskiya ne ina fata mun gane to ku nura cewa sahabban annabi mutane ne ya halatta ɗaiɗai kun su sai kuskure su faɗa cikin kuskure falafahum laisu ma'asumin su ba ma'asumai bane ba irin mutanen da ba sa kuskure ma'asumai annabawa ne da manzanni fahum ko laisu ma'asumina min adh-dhunub ba masumai bane ba ta yadda ba sa yin zunubi bin nisbati lil afrad idan aka dubi ɗaiɗaikun su kenan lakin ma yaqa'u minhum falahu mukaffiratun adidatun minha sai dai duk abin da ke faruwa a kansu na laifi to suna da wani abin da ke kankare musu wannan zunubin nasu na farko an yakuna qattaba minhu ya kasance wanda ya laifin ya tuba daga barin laifin wattaubatu tamhu sayyi'a ita kuma tuba tana shafe kuskure mahama kana di yadda girman kuskuren yake kama ja'ati kama ja'at bihi al-adilla kamar da dalilai suka zo sana nuna hakan cewa idan mutum ya tuba Allah na karba tubar shi duk irin zanubin shi na farko kenan na biyu anna lahum min as-sawabiq wal fada'il ma yujibu maghfiratu ma sadara minhu ku sani cewa sahabbai suna da sawabiq abubuwan da suka gabatar na mamaki a cikin addinin musulunci suna da falaloli masu girma abinda ke wajabta gafarta musu abinda ya faru a kansu na kuskure bi ma'ana suna da wata ajiya a wurin Allah da wata falala mai girma da sababin wannan falalar za a iya gafarta musu abinda suka abka a kanshi na kuskure in sadara in ma kuskuren ya faru qala ta'ala Allah madaukakin sarki yake cewa innal hasanati yuzhibna as-sayyi'at lalle kyawawa sukan tafiyar da mummuna idan mutum na yawaita aikin alkhairi yana yawaita aikin alkhairi wannan aikin alkhairin yakan zamanto sanadiyya na karkare masa zunubansa sahabbai ku suna da aika da su gabatar na alkhairi masu yawa abu na gaba annahum tudha'afu lahumul hasanat sahabban annabi akan lillinka musu ladansu أكثر من غيرهم في يد وسوان دباسوبا ولا يساويهم أحد في الفضل باب ونقلي وند زي ديدي دسو أتشكين فللا باب وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هكا يا تبت دفع من صلى الله عليه وسلم ديكي تشوى أنهم خير القرون تشوى صحبي سوني ما في الخير متاني وأن المد من أحدهم إذا تصدق به kuma lalle mudin ɗaya daga cikin sahabbai idan ya yi sadaka da shi afdalu min jabali uhudin zahaban idan ta sadaka bihi ghairu ya fi girman lada idan a ce waninsu ne kama mudinsa ɗaya da suka yi sadaka da shi fi sabilillah ya fi mudin wanda zai sadaka da dutsen uhud a matsayin zinariya kuma fahimci wannan da za a ce wanda suka je haji sun san dutsen Uhud ko da girman shi sun gan shi kaddara ma masallacin nan idan sahabi ya sadaka da mudannabi na dissa kun san dissa ko hatsi ko dawa ko shinkafa kun san mudannabi ko idan ya bada shi fi sabilillah kai da zaka bada matsayin ga masallacin ga fi sabilillah kuma a masallacin ya koma zinariya ba zaka kamo shi lada ba wanda ke nuna girman falalarsu ko da sun yi kuskure suna da ladan da zai kera wannan kuskuren ya shafe shi ina fata mun gane Allah ya su gaba daya radiyallahu anhum wa ardahu Allah ya rada su gaba daya qala shaykhul islam ibn taymiyyah rahimahullah wa sa'iru ahli sunnah ibn taymiyyah ce gaba dayan ahli sunnah wal jama'a wa din da jagororin addini la ya taƙiduna ismata ahadin min sahaba ba sa ƙudurce isma ta ɗaya daga cikin sahabban annabi ba sa ganin cewa akwai wani sahabi wanda baya kuskure babu wannan shine manhajan ahlus sunna sahabban annabi duk da nagartarsu da kasance su mutanen kirki ba masu bane ma masumai bane ba sakan iya su kuskure sukan iya su daidai annabawa ne kawai ma'asumai da manzanni ina fata mun gani amma sahabban annabi sukan yi kuskure sukan dace da daidai kenan wannan shine manhajin ahlus sunna dukkanin sahabbai ba ma'asumai bane ba kuskure da kan iya faruwa tsakankanin su in yaki ya faru tsakanin Ali da Muawiya ko shakka babu wasu daga cikin su suna kan kuskure wasu suna kan daidai amma dukkan su kan alheri suke ina fata mun gani yawwa wala alqaraba kuma ahli sunnah jama'a ba su ganin cewa akwai wani makusanci daga cikin makusantan annabi wanda baya kuskure babu wala sabiqin kuma haka ba sa ganin cewa wanda suka rigai kamar su Abubakar da Umar da sauransu wanda suka rige shiga musulunci farko farko ba sa kuskure a manhajin ahli sunna babu wannan wala ghairihim kai wasun su ma ba wani mai kudiri daga cikin ahli sunna cewa akwai wani mutum daya a cikin sahabbai sawa'un dangin annabi makusantan shi ko ko masu wanda suka gabata wurin shiga musulunci wanda ba sa kuskure babu bal yajuzu indahum wuqu'u dhunubi minhum a wurin ahli sunna suna ganin cewa wajibi ne ko ya halatta faruwar sabo da zunubi tsakankanin sahabbai sahabi zai iya sabo zai aikata zunubi amma yana da aikin alkhairi da zai sa shafe mishi wannan laifin nashi da zunubin da ya aikata ina fatan mun gane saboda idan muka ce sahabbai ma'asumai ne ba sa kuskure to illa babba za ta faruwa dan duk abin da suka faɗa ko suka aikata zai yi daidai da na manzon Allah ko da ko sun ci karo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin magana ko kuma aiki kaga wannan banna ce mai girma ina fatan mun gane yawwa wallahu ta'ala yaghfiru lahum bit-tauba Allah madaukakin sarki yakan gafarta musu ta hanyar tuba wa yarfa'u lahum darajatihim kuma Allah yakan ɗaukaka darajojinsu wa yaghfiru lahum bil bihasanatin mahiya kuma Allah madaukakin sarki yakan yi musu gafara ta hanyar aikata aiko ta hanyar hasanat kyawawa mahiya masu shafi mummuna aiki aw bi ghairi dhalika min al-asbab ko da wasan haka ma daga cikin sababban da kan sa Allah ya gafarta mai laifi laifinsa qala ta'ala Allah madaukin sarki yace wallazi jaa bis sidqi duk wanda yazo da gaskiya ko wanda yazo da gaskiya wa saddaqa bihi kuma ya gaskanta shi ulaika hul muttaqun lalle wadannan sune masu jin tsoron Allah lahum ma yasha'una inda rabbihim lalle suna suna da abin da suke so a wurin ubangijin su zalika jazaa'ul muhsinin wannan shine sakamako na masu kyautatawa li yukaffira Allahu anhum aswa alladhi amilu domin Allah ya kankare musu mafi munin aikin da suka aikata wa yajziyahum ajrahum bi ahsani alladhi kanu ya'malun kuma Allah ya sakanya musu ladan su da mafi kyawun sama da abin da suka kasance suna aikatawa قال تعالى الله ملكين sarki yace hatta idza balaga ashuddahu har lokacin da ya kai karfin sa da hankalinsa wa balaga 40 sana kuma ya kai shekara 40 qala rabbi auzi'ni zaka ji yana cewa ya ubangiji na auzi'ni ka datar da ni ka taimake ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alai in gode ma ni'imar da kai a kaina wa ala walidayya da ni'imar da kai akan iyayena wa an a'mala salihan ka datar da ni in aikata aiki nagari tardahu wanda ka yarda da shi wa aslih li fi dhurriyyati Allah ka inganta min azuriyata inni tubtu ilayka lalle na tuba zuwa gare ka wa inni minal muslimin kuma lalle ni ina daga cikin masu miƙa wuya game da sha'anin ka gaba daya ulaika alladhina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu Allah ce to waɗannan su ne muke karɓa musu mafi kyawun abin da suka aikata ko wani tajawazu an sayyi'atihim fi ashabil janna sai mu kyale laifuffukan da suka yi mu mu kilga su daga cikin ma'abuta shiga gidan aljanna wannan ayat ta shafi kowa daga cikin mutanen da suke yin aikin alkhairi suke aikata aikin alkhairi Allah ya ce irin masu aikata wannan alkhairin to su ne mukan yafe musu kurakuransu sahabbai sun shiga ko ba su shiga ba in ma sun yi kuskure sun shiga alƙashin wannan aya wa qad ittakhadha a'da'ullahi hakika an samu makiyan Allah sun ɗauki ma waka baina sahaba abin da ya faru tsakankanin sahaba waqtal fitna a lokacin wannan fitna min al-ikhtilaf na daga sabani wal iqtital da yaki sababan lil waqi'ati bihim wan nail min karamatihim sun riki wannan abin sababi na abka musu da kuma taba karama su da raina su وقد جرى على هذا المخطط الخبيث بعض الكتاب المعاصرين الذين يهرف يهرف يهرفون بما لا يعرفون hakan ya faru ya gudana wannan tsarin maimuni ya gudana akan wasu daga cikin masu rubuce-rubuce na zamani waɗanda suke firici suna yabo suna wuce iyaka cikin yabo game da abin da ba su da ilimi a kan shi kaga suna kutsa cikin sahabbai suna faɗa abin da suka ga dama faja'alu anfusahum hakaman baina ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam suka mai da kansu masu yin hukunci tsakankanin sahabban annabi yusawwibuna ba'dahum suna inganta wani shashi su ce wani da wani suke da gaskiya wa yukhatti'una ba'dahum suna cewa wani da wani cikin sahabbai su ne ke da kan kuskure bila dalil ba tare da hujja ba kaga wannan shan hankali ne mai kyau kuma wannan shi abkar da dama daga cikin mutane cikin shiga shi an ci sai su yi zamanin zan hukum su ne masu hukumci kai wane ne kai hukumci tsakankanin sahabbai a ungo kuma an yarda ka matsayin hakimi bane cikin sahabban annabi kai kai hukumci su wani da wani ba su yi kirki ba su wani da wani ba su da gaskiya su wani da wani suke dan suke da gaskiya suke kan daidai ba tare da dalili ba ko hujja da ke nuna haka bal bil jahl malace kawai kan suka aikata haka ne ta hanyar jahilci wattiba'il hawa da bin san rai وترديد ما يقوله المغرضون والحاقدون من المستشرقين وأذنابهم da maimaita abinda masu rudarwa suke fada da masu keta na daga cikin almustashriqun wanda suka shigo musulunci da nihin bata musulunci wa aznabihim da mabiyansu hatta shakkaku ba'da nashi'atil muslimin har sai da suka jefa shakku akan matasa na musulmi mimman thaqafatuhum da'ila daga cikin waɗanda suke da karamcin wayewa bi tarihi ummatihim almujida game da tarihin al'ummarsu almujida wanda yake madaukakiya bi ma'ana wurin bata sahabbai da mummunan kalmomi akan sahabbai da wasanni game da sha'anin sahabbai sai da suka kai suna jefa shakku a cikin zukatan matasan musulmi game da sha'anin sahabbai su kuma wannan matasan suna da karamcin wayewa game da abin da shayi tarihin sahabbai da al'umma da suka gabata madaukaka wa salafihim salih alladhina hum khairul qurun kuma suna da karamcin sani game da magabatan su na alkhairi wanda su ne mafi alkhairin wanda suka yi zamani suka rayu liyunfidhu bitali ila ta'ni fil islam sun yi haka ne dan daga baya su samu dama suka a cikin musulunci ko wa tafriqi kalimatul muslimin kuma saraba kalma ta musulmi wa ilqa'il bughd fi qulubi fi qulubi akhir hadhihi al umma li awwaliha kuma dan su jefa kiyayya an gane ko akan ƙarshen wannan al'ummar da farkonta kenan su jefa kiyayya cikin musulmin ƙarshen zamani game da mutanensu na kirki wanda suka gabata su ne sahabbai min al-iqtida'i bis salaf sahana ay koyi da magabata as-salih managarta wal amali bi qawlihi ta'ala kuma sahana aiki da fada Allah madaukin sarki da yace wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwana alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim yanan mutane nasiha a takaice shine abin da ya faru tsakankanin sahabban annabi abin da ke dole a kan mu mai shiru a kan shi ba daina bincike muna kutsawa a ciki ina fatan mun gane saboda kutsawa da bincike a ciki zai haifar da wata musibar da baka tsammaninta za ka zamanto kana cin haƙƙin sahabbai ne ruwayoyin da ake rawaitawa game da su mafi yawan su ƙarya ce da sharri kai kuma baka da ala da za ta taimaka maka wurin tantance wani zance ne daidai wani ne kuskure abin da ke dole gare ka duk wanda ya zo zai taba sabai ka ce kai mu sahabbai wurin mu gaba ɗayan su adallai ne mutanen kirki ne Allah ya yarda da su annabi ya yarda da su dan haka wanda ya kashe da wanda aka kashe duka suna aljanna ba da wani lokacin bincike a cikin su duka na yarda da su haka sai sa ka barranta da yan shi'a rafida masu kafarta sahabban annabi da wurin 'yan shi'a mu'awiya abin zagi ne za ka shi har wasu masu da'awar cewa mutanen kirki ne suna zagin mu'awiya bin abi talib kasancewa ya yaki tsakanin shi da ali bin abi talib wasu kuma suna zagin aliyu kaga wannan duk bai dace da musulmi ba abin da ya kamata a gare ka ka rika cewa game da su rabbana ighfir lana wal ikhwan alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan alladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim wassalamu alaikum wa rahmatullah